بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان أوراقنا رغبته zan fara da taya mu murna da godiya ga Allah ta'ala wannan da ya samu a cikin jimlan masu riko da wulayen amirul mu'mini alaihi salam da a'imma na zuri'ansa kuma bai samu cikin masu gardama da jayayya daga warware alkawari ba muna godiya ga Allah da ya sanya cikan addininsa da kamalan ni'imarsa da wulayen amirul mu'minin alaihissalam to wani ɗan magana ɗan yi ɗan rubuta ne aka gabatar a wani zaman da aka yi na ranar gadir a wani wuri a nan da ke abuja sai yake cewa ainihin ba kawai murna za mu yi ranar gadir ba a lokacin da muke murna ya kamata mu tabbatar da cewa saƙon gadir ya isa ko'ina duk wasiyan annabi ne sallallahu alaihi wa inda ya ce waɗanda suke nan su sanar da wanda ba su ana wanda ya magana da su ce su sanar da wanda ba su ana iyaye su sanar da 'ya'yansu karni su sanar da karni na gaba har ya zuwa ranar alƙiyama to wannan al'amarin gadar sai ya zama na ainihin aka yi iyakan ƙoƙari mahukumta suka yi iyakan ƙoƙari na biznes abau illa dafa nan daban suka yi iyakan ƙoƙari na biznes kamar ba a yi ba kai ka ce wani abu ne wanda yake in kana faɗa maka sai sai maka wani garo kamar ba su ji ba wani ma sai ce maka shi bai taɓa ji kuma sai ce ya za a yi hakan alhali al'amarin bayanin gadar ya wuce haddin da suke ce mashi tawatur suka ce idan sahabi uku suka rawaito hadisi ya kai haddin tawatur to sai aka sami daga malamansu akwai malamai daban-daban cikinsu akwai wani mai suna Sach Satani wani fitattun malami ne na Alisun wanda aka ce littafi ya fidda hadisin gadir ya inganta daga wajen shi daga sahabbai 120 kuma tsabari shi ma ya ruwaito ta hanyoyi 75 ko wani kuma daga cikin malamin su bambara sai kuma da ya samu a hanya ɗari da goma duk wannan fannin adal sunawar jama'a wani abu ne wanda ba a musu sanannen abu ne saboda a gaban jama'a kai akwai faɗin amir mumin da yake cewa gobe kiyama yana da shaida akan wilaya na mutum dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da dubu ashirin wanda yake nufin su ne adadin wanda suka je wurin duk sun shaida sun sani har da wanda suka yi bahaba suka ko ba kawai an faɗa ne suka ji ba an zo aka karɓi alƙawarinsu ne hannu da hannu kowa ya dunga ba da hannunsa dunga ba aka kwana aka wuni aka kwana ana yi aka wuni ana yi sannan kuma mata su ma suka zo suka yi aka sa ruwa a tasa sai mace ta tsoma hannunta ta ɗauki wannan alƙawarin aminu mu'mini shi ma ya tsoma hannunsa ma'ana ya karba haka aka yi to kaga ba yanzu ai zama wannan ya zama ɓatacce ya zama ba a san shi ba ahadin manzo Allah ne na ƙarshe alƙawarin sa na ƙarshe to don ta fuskacin tunatarwa mukan maimaita abubuwan da suka faru ba domin kawai ba ba sai dai ta fuskacin mu tunatar don kuma kamar da na sha faɗa a baya nake cewa to wani abin da ke faruwa shine wani lokaci kana magana ne da mutanen da suka san abin da ya faru amma wanda bai taɓa sani da shi ma zai ci musamman wannan lokaci namu da aka yi ake yada cikin sauki to wani sai ya zama shi bai taba ji ba sai ranar ji haka ma tarukan gadar da muka shayi kullum sai mun yi da wanda bai taba jin abin da aka yi to amma da ke dai ba a so wasu ba a so an yi yawan mutane su ne ba dai su so ne suna koya za ku sa akwai cikin yan shekarun baya kenan nake jin wani wani malami a Kano cikin malaman da ake ce mu suke shi kiran kansu ahlus sunna wal jama'a din yana ga mu wani almajiran sai ce yana da hadisi ingantattu guda 25 na gadi to shikenan almajirin yayi mamaki da shi bai taɓa sanin almajirin rannan sai shi almajirin sai ya zo gadir husainiya bakiyata da azariya ya zauna ya fara jan ana zakulo hadisai na ahlus sunna daban daban daban daban daban ya shuru sai buga mu malam waya ya ce ka fita malam al'amarin gadir nan ashe da gaske ne ya ce mana ya ce ka ce kana da hadisi 25 ingata ya ce kwarai kwarai so ni ina jin hadisan sun ma wuce a gane yanzu nake ji ya ce kana ina ne ya ce ina zariya ne ina kake zan shi aina wurin gadir ne sai ka koyan ai ko da ya koma ya bace mai kai ka sai an ce ba dama kar ka je wajen mutum za su batar da kai ce wani ai ji abin da kake baza min da abu da shi ne bada ya ce ai shi a tafa za su zai bace ni zai zama shi'a ya ce to hadisan nan fa ce ba ni baka ai bai bashi hadisi ko ɗaya bai bashi ba kaga tabbatar cewa wato an an sani ne amma ba a so a sani an ɓoye ne wani mai hikima cikin manyan malamanmu wani ya tambaye shi ya ce kan yasa kuke abin da ya faru ranar ashura tun shekarun baya kullum kuke nan ashura ashura kuna tunawa ku ta buge bagen kirji mai nini kuna ashura ashura bayan ya ya wuce ba ya ce eh muna yi don kada a manta da shi kamar yadda aka manta da gajin sai muke ta mai don nan gaba da in ba in haka nan sai an ce maka ba abin da ya faru da Hussein a yan ya kwanta ne ya rashin lafiya ya rasu abinsa a Madina aka ma bizna shi na a Madina ko kuma yana kan tafiya ne aka ce aka karbar abin Hassan wahalan tafiya sai ya sami ciwon ajali shine ne sai aka bizna shi a nan ba za a ce wani abu ya faru da an bizne amma da aka ki aka ki abin aka dinga faɗa kaga suna ta damuwa ba su so wai a daina wai a yi shiru ba ya riga ya faru ba to an kun ga yanzu al'amarin ga su an manta ba yana nan a littafi amma ba a faɗa sai su ji sai su mutu zai shu shi ba zai faɗa ba mana ya karanta amma wai yana nan da haɗari to na'am lokacin da sarakin farko suke iko dole su ɓoye al'amarin gadar da suna nan aka yi wasu su suna nan kamar a jirjiliya wanda wannan sunansa amur bin al'as ya rubuta ma ma'auya ya ce shi yana cewa aini da kai muna nan manzon Allah ya daga hannu da yake a sigan waka ya ce yana ce man kuntu maulahu fa aliyun maulan lahu ya yana ya a sigan wakensa ne din ya dace da waken ya ce ai muna nan amma hai shi ne kai zaka zo ka ce kai kai zaka karɓi matsayin alki ya yana ce masa fa ainar hasamin nujumin sama wa ainar mu'awiyata min ai na kake kwatanta tsakonkwani da sauraron sama na kake kwatanta ma'auya da aiki sannan nake cewa nake cewa da sauraro da tsakwawa ne ta suke sai ma'aikata da mutum ce ai sauraro ya fi ai ba kwatantawa shi tsakwa yana da ne ai ba kwatantawa ba kwatance ne ba san san su daidai ba dai a kwatanta su sai sun yi kama ai sa abin da ya kama da abu ne ake kwatanta shi to kun ga yana ganin idan ma'auya tsakuwa ne to ali sauraro ne to ina za ka kwatanta su to ashe kaga sun sani sarai sun sani sai amma ba haka suka so ba sai ya ce to lokacin da yana wannan da yake amr bin as ya yamma muawiya wannan gorin ya yi masa alƙawarin in an nasara zai ba shi misali ne sai bai ba shi shine sai ya ce to yaudaran da na yi muka sa ka akan wannan kujeran ina nan da yaudara zan sake yaudaran kuma sai ka rasa in baka bani misali bai ce to wannan zai min tsiya sai ba shi misali ya ce ka sai ha ciki ke cewa ka tuna sai da muka kirkiro hadisi muka ce annabi ya ce wanda ya bi kama ba sai ya yi sallah ba muka sa malamin suka daina sallah al'amarin gadir da gangan aka rufe shi aka bizin sarakunan farko suka ga cewa in aka ce za a za a bayyana gadar sun sani saboda haka ma ma suka yi bayan da aka yi gadar duk suka yi bahba suka koma madina amma suna tanin sai wannan ba zai yiwu ba kuma sun faɗa da a- a sarari da a ɓoye ala misali a ranar gadar ah, waɗansu mutane suna magana a cikin haima ɗinsu sai ɗaya ce to yau da dai annabi ana masa wahayi ana gaya mana yanzu kuma daɗa an koma son rai yanzu kuma ba wahayi ba ne yanzu kuma ya ga zai tafi kuma zai na ɗan uwansa yanzu mun dunga bin gidansu kenan sai wani ya ce masa ba son rai ba ne hauka ne yake baka ga lokaci da ya ɗaga hannun ɗan uwansa ɗan ya idansa yana wani warwar ba sai ɗaya na ukun su ya ce to ko ya zam son rai ko ya zam hauka abin nan dai da ya faɗa yau ba zai yiwu ba wa'annan wane da wane da wane ne suka fi mutane ne manya sai- sai- sai wani yana jin su ta bayan haima su ba san yana jin su ba sai buɗa ƙofar mulki suka ce "Ah, wani ka ji abin da muke faɗa ce na ji ka ji abin da muka faɗa ce na ji mana sai ce suka ce don Allah kar ka gaya ma annabi ya ce wallahi sai na gaya masa suka ce don Allah don Allah muna gama ka kar ka faɗa ma annabi ya ce wallahi ina in ban gaya ma annabi na ma na ai- na yi aiki wallahi sai na gaya masa suka ce canza ka ce je ka faɗa za mu zo mu rantse cewa ba mu faɗa ba kuma ba zai ba zai ƙaryata mu muna da tawaye ga zarta ba kaga dattawa ne ba ya zai muna dattawa mu faɗa ya ƙaryata mu kai zarta ba sai za mu kuma ya dai kwaka ya faru da duk suka su- ya ya faɗa ma annabi annabi ya kira su suka rantse aya ta sauka ya halittu ne billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru bi ba'da imani wa wa hammu bi ma lam yara su su- me ma lam yara duk tafsirin kowa sun so su kashe annabi tafsirin kowa da kowa hammu bi ma lam yara sai aka wannan sai aka ga kowane sai ce wala karkaru kalmatul kufr sai a ce ai wasu wasu yara ne ansar suke wasa wasu suka ce kaza sai a ce ko kuma wani suka so nan na ba su ɗauki masu nan ba wai ne ya ce kaza shi ne sanadiyyar saukan aya alhali waɗannan su dattawa ne suka ce ainihin ba zai taɓa yiwa ba to kuma wani ma an afuwa filosofa ya ce sai wani damo ya wuce sai wani ya ce dama daman nan ne muhammadu ka san ba su ma ba ba su mashi annabi ma da wani daman nan ne muhammadu ya- ya- ya- ya tsayar mana a matsayin shugaba ba ali ba sai wani ya gaya manzo Allah ga abin da wani ce ya ce da dan wace manzo Allah ya shuci na yanzu na gane abin da na gani ranar da aka Isra'ila ne an nuna mun tashin kiyama mutane na zuwa suna wuro cewa da shugabannin sai na ga wasu suna bin da mu dan wani shugaban yanzu na gane ma'ana tun a rannan ne aka ci tsaba ra'ayi kuma cikin magana annabi ya ce kowa ya la'akari da warƙa din abin da koro da warƙa don wasu mutane sun sulale don na ɗauko muku labarin ta kai ne ban koma farko ba don farkon labarin shine ainihin mala'ika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kafin haji ya ce masa ka gama isar da sako kusan abu gaba ɗaya illa abu biyu da suka rage haji da wilaya za ka yi hajji ka nuna mutane da ake hajji sannan kuma ka nasabta wanda zai gaje ka bayan ka saboda haka manzo Allah ya sa aka yi shela duk wanda Allah ya hore ma zuwa hajji ba a ɗauke masa ba. duk wanda aka Allah ya hore masa zai iya yin hajji to ba a ɗauke masa wujuban ya je aka yi shela duk masu imani da la'ilallah Muhammad Rasulullah duk kowanda ke da hali duk sun kama hanya saboda haka aka yi hajjin da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihi kafin nan an fahimta ai. don an ce mai wanda suka hali- halarci hajjin nan a wannan shekara sun kai mutum dubu ɗari biyu ba a taɓa ganin taro irin wannan ba kila da akan yi dubu goma dubu ashirin a ce ka an yi ta- an yi- an yi marasu haji ka an yi wa a haji bana sai ga shi sai ga dubu ɗari biyu ba ga an yi taro ya taro Al- mutane za su yi la'akari da lokacin ne fa ba wai yanzu da za su kwatanta da yanzu ne da- da da mutane suka nuna ninkin ba ninkin ba a a wani lokacin jama'a ne masu yawa wanda suka zo da dukkan nahiyar duniya to da yake ana shiga maka ta fuskoki daban-daban ne ana shiga ta yamma da ta gabas da ta arewa da ta kudu to amma mafi yawan mutane suna shiga maka ta yamma ne saboda a don akwai babban hanyar nan wanda Allah ta'ala ya ce sabilul mubin babbar hanya ce ta safara na kwata ke sauran shama binta don da ta zo tun daga yaman har ta sham su ƙwarsha su kan bi ta a riratar shita iwa sai a shita lokacin ana tsananin sanyi a arewa sai su kudu su je yaman ta ba ta wuce saboda ana tsananin sanyi a arewa arewa ana har harkan karakan sauka to a daidai wani lokacin yaman ita kuma tana da zafi sai su yaman idan kuma saif ne lokacin da ke da zafi a arewa din sai kuma sai su arewa kowace shekara suna rihila biyu rihila ta shita wa sai shita a lokacin zanyi sai kuma lokacin muna ci mashi bazara kamar lokacin ake zafi to sun saba dama babban hanya kwara ɗaya ce in mutum ya taso daga maka sai yamma ni zo yamma ga sabirin mubin din nan doguwar hanya ce ta daɗe har dana da suna da mazangonni wanda shi Allah ta ba da bayani saba da suka ce rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum wannan wannan hanya ne da aka yi Allah ta'ala ta harshen wanda ya aiko a tsakanin su yake gaya musu ni'imar da Allah ya musu na cewa zangonnin su da tafiyan da ana yada zango su biyu ne a rana da safe ta tsuntsafe za a tashi tun da ɗan sauyin sanyi in rana ta yi zafi sai a yada zango a huta a nan za a yi ci abinci da sauransu sannan kuma in rana ta ɗan yi sanyi sanyi sai a kama hanya to sai dare kuma a ci in zango da za a kwana sa kuma a saka nan to in an tashi da sassafe to zango na gaba zai zama akwai masauki zangonnin su dai kan zama akwai rijiya a wurin akwai ɗakunan kwana akwai wurin ɗaure dawakai da raƙuma akwai masu hidimomin bayan sayar da kayan abinci da bukatun dai matafiya a wurin wani wurare har yanzu an bar irin wayannan don tarihi zari mutum zai je gasu kama iran akwai wannan wannan wanda ake ce masa hanyar siliki to sun bar su da yawa don tarihi zangonni din sai mutum zai ga an bar su zai ga yadda mutane da suke masaukan da rijiya da dabbobin da irin wa'annan su su ita wannan hanya nake kwarince ta sannan ya ce saboda haka mafi yawan mahajjata sannan za su shiga maka to kuma har yanzu abin kenan kuma ka lura wajajen jidda mafi yawa suna sauka a jidda amma suna zuwa ta gabas wasu na zuwa ta wa'insu amma ta yamma aka fi zuwa to munan muna yamma da da maka ne a lokacin da aka yi gadir kun ba mu ne anan ba labarin musulunci ya zo na ta wuya ya ji wani sashi kusa da nan to shi kenan dai mutane dai daga misira ko kuma wanda suka zo har zuwa magarib da wanda suka je daga sassa daban-daban do sun haradu aka je hajji to sai manzo Allah da yake wannan hajjin mai an yi taro to sai kafin a fita yau mutar wuya sai wani ana masallaci sai wani almajiri ya zo yana bara ya ce a bashi saboda Allah to shi Ali yana rufu'u don manzala cewa zai ba wannan sadaka saboda Allah ya zama yana da aljanna wala huljanna kowa ya shiru mana tawfiki ne daga wajen Allah ne shi kenan shi Ali yana sallah na nafira sai mutumin ishara da zoben saka ya zo ya zara zoben sai ya je zara zoben to sai a ta sauka dangane da wani inna mawali kuma Allah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum raki'un to da aka karanta ayan duk sun san abin da yake nufi shi mutanen lokacin sun san ma'anar ayan yanzu in ya so wani ya zo ya wasa da luga amma su lokacin da aka saukar da ayan sun gane abin da ake nufi alladhina yu'tuna zakata wa hum raki'un alim ma'ana yana yana ruku'u ya bada sadaka zakka da sadaka duk kalmomi ne duk ɗaya ne ana ana innama sadaqatu lil fuqara zakat innama sadaqatu lil fuqara ai ai kwani zai ci maka zakka ake ne yawa saboda daga kawai aka da zakka da da sadaka duk abu guda ne wa yutuna zakata wa hum raki'un wa yutuna sadaqata yake ne in kan mutum ya ce zakkan farari ake nufi dun zakka asalin a lugayen nan zan alfakewa ce ayan ta gagara fassaruwa in ba da wannan ma'anan ba domin yutuna zakata wa hum raki'un hal ne halin kasance suna ruku'u suka ba suke ba da sadaka an bayyana ba yana nufin su wa'annan mutane suna ruku'u ne suna ba da zakka kuma suna ku haka suke kokari su fassara ayar wai suna yin zakka kuma suna suna ruku'u suna ba kuma suna zakka ma'anar ruku'u ma'ana wai ma'ana suna sallah kuma suna zakka sai a wai utuna zakata wa hum raki'u eh halin asalin suna ruku'u ne suke kuma da aiki ayan ta sauka ne a duba da ganin waɗanda suke wurin saboda sun zama nan yanzu an ce waliyinku shine Allah ta'ala wato wannan ma'anan wali wanda kake ji bata ma al'amari sun yi tala'u da wannan har a kalma duk kalmar tana da ma'ana tana ɗaukar ma'anoni a lugar larabci maula daga wali in ya fito su tafi maulan nan sai a ce ma mai gida maula sai a ce ma yaron gida maula wasu ko a ziyarar ranar juma na sabar asalin yana cewa ana maulaka arfin bu'ulaka to kaga anan kana nufin ka anta maulahu kana mabiyin shi ne ba mai gidansa ba in kuma ka ce anta maula ya kana nufin yana nufin shi mai gidanka ne to larabci ne ke da wannan maula din yana nufin mai gida yana nufin yaron gida duk a lokaci guda saboda haka yana nufin majibincin al'amari yana nufin masoyi ga sunan saboda haka sai suka ta wasa da kalma din to innama waliyukum Allah wanda ma'anan wali anan wanda za ku jibinta ma al'amarin su ku ku bi shi shine Allah wa rasulu da manzansa sai aka ce والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون kin gana da ake ne wato wanda za ku bi shine Allah da manzansa da Ali to sai fuskoki suka kwankwansa ne fuskar tausi kusurin fuskokin su dai sun gane ma'anan ayan kowa ne sai wanda ba su so amma a za a sami kalilan wanda suka yi basha da baki a sun ji daɗi amma mafi yawa kowa ya kwansa da fuska ta wato yanzu Allah da abi kuma sai abi Muhammadu sai kuma a zaɓi a zuciyarsu ko ma ba su kwanta ba abin hake ne da ha da yadda zai to shikenan sai kuma manzo Allah ya tsuguna a Ka'aba ya ɗaga hannuwansa duk suna ji ya ce ya rabbi kai ka ce ma ɗan uwana musa da ya roƙe ka ya roƙe ka ya ce maka waje alli waziran min ahali haruna akhi ishdud bihi azri wa ashraku fi amri kai na sabbi haka kafira wa nazkaruka kafira innaka kunta bina basira sai ka ce da shi kad utita su'laka ya musa to ni ma ina roƙon yaran irin roƙon da ɗan uwana Musa yi ni ma ij'alli waziran min ahli aliyun akhi ushdud bihi azri wa ashruku fi amri kai na sabda ka kasira wa naskuru innaka kunta bina basira sai aka ji manzo Allah ya kabara shi Allahu akbar da ƙarfi sai shiga jibiru nan zuwa su ganin jibiru ga jibiru nan ya zo ya ce mini kad utita su'laka ya Muhammad To shi kenan wannan ya mai kuma ya rage a sarari duk sun ji hankali ya sake tashi fuskoki suka kwankwansa ɗazun an ce waliyinku Allah da manzansa da wani mai ba da sadaka yana ruku mun gane waye yanzu kuma ɓalo-ɓalo yanzu an ce ga jibril ya ce karɓoti ka zaka kiran su ma'ana yanzu a shirku fi amri aliyun ake a shirku fi amri wa shidur bihi azar wa shirku fi amri to sai kuma aka fita tarwiya ranar tarwiya ran takwas ga wata aka yada zango amina wannan shi maza Allah ya koya musu wannan ne aka da zango amina sai ce da su gobe harfa kenan in Allah ya kai mu zan kaddamar da wanda zai gaje ni bayana kawai sai ga fuskoki munin da suka ya fi na lokacin da aka yi na maka ido fuskokin tsumunana kwana ba kwana ba ya an bata rai don an san abin da za a yi to kaga wannan ina mawali kuma ai kaga an sawa ne ne to aliyun afifa kabbara da ga jibril ya ce kar'uti ta tsora gaba to yanzu gobe ba za a gabatar kenan manzo Allah ga fuskokin mutane yadda ya zama sai ce to fa ina fuskantar bijirewa shigen wanda na fuskanta a yayin da na zo ma ƙorai shawa da la'ilaha illallah to amma wannan ya fi haɗari ya fi tsanani akan wancan can sun yarda da la'ilala yanzu wasu sun yarda da la'ilala illallah kuma sun yarda da ni muhammadu rasulullah ne amma yanzu suna son su bijire ma wani abu da zan faɗa kuma wannan duk wanda bai ya bijire ma wannan da shi da bai imani ba da gara ma wanda bai imani mutum asali saboda haka da aka je arfa manzo Allah ya yi huduban arfa shahararriya za ka ga littattafan mutane na shiga sun gutsuro suna gutsura ba ka ganin ta kammalalle amma akwai kammalalliyar ta a wajen malaman mu ruwayoyi ingantattu yes za ka ga huduban arfa amma can saboda abubuwan da aka fafaɗa wanda ba a so to duk sai aka sai a dinga gutsurawa a ce a cikin huduban arabi ya ce kaza a cikin huduban arabi ya ce sai a ɗauko maka inda ake so a faɗa wanda ba a so kuma a shiru da shi ko kuma inda ma wanda wanda aka faɗan ma ba a taɓe a faɗe shi da waɗansu kalmomi daban. Kuma za a gama hudu ban sa ba a arfa aka taso bai nasabta magajin ba. Aka dawo mina. Kwanukan mina. To a nan kuma sai mala'ikar jibril ya zo ce masa. Allah ta'ala ya umarce yana umurtan da ka. yana masjidar haifa a lokacin a nan mana sai ce masa Allah yana umurtan ka da ka nasarta ai sai shi jibrilu yana domin neman abuwa ya zama wani zai wannan ba ni ba saboda na ga irin yadda na ga fuskokin mutanen za su su da jire ne ban aminta ba akan wani abu zai iya ma samu na ina faɗa masu saboda haka sai aka yi zama gama zaman mina manzo Allah bai faɗa ba masjidul haif aka dawo maka aka gama ayyukan haji wanda suka san ayyukan haji irin wannan an dawo maka sai ai dama ban da tsawafin ifada sai sai mene da za a yi da saba da maro ai kaga an gama sai kuma na ban kwana ku sai ban kwana sai in ka kwana ku daga mutane sun fara yake dan tafiya wasu ma yana gama nan suna gama waɗannan shi kenan za su kama hanyar su gida shi kenan yanzu sai shirye shiryen tafiya mutane wanda suka zo gaba sun fara yin gaba wanda suka gani suna sai mafi yawa kamar da aka san yamma za su sai an je yamma ne an je daidai wani wuri mahaɗa sannan masu arewa su arewa masu kudu su kudu masu yamma su yamma an fahimta in ka taso daga maka ka zo daidai wani wani wurin yana daidai inda ake ce ma jihoba yanzu ta yi gadir kum din gadir ma'anansa matattaran ruwa ne don a duk faɗin hijaz babu kogi ko ɗaya amma ana samun waɗansu ƙoramu an san ƙorama wanda shi ba yana kwarara ba ne kogi shi ke kwarara yana da tsawo a duk faɗin hijaz ko guda ɗaya babu ba kogi sam sam amma ana samun matattaran ruwa daga nan zuwa ka ɗaga sanar wa turma da baɗuwa ya gaba to wannan gadir matattaran ruwa ne in ya so ka ce mashi ko ƙorama ko tafki amma yanzu kusan ma ba shi ma sai dai mutum ya je ko jofa ne zai ga cewa ya yi mashi kama da ruwa ya kwanta abu za ga wurin bai ɗaya ba ba ya hamada ba ne kuma kaman fadama fadama kamar ruwa ya taɓa zama amma babu shi yau to daidai nan ne wajen yakan zama mahaɗa wanda mutane suka zo wanda za su yi arewa su yi arewa wanda za su yi kudu su yi kudu wanda za su yi yamma su yi yamma gaban shi kaɗan masu wanda suka zo ta ruwa su kuma za su shiga ruwa baharul ahmar kenan su kama hanya zuwa ga ruwansu kaga na yamma sai sun haura ruwa ai kamar na misira wancan lokaci sai sun haura ruwa to an aka kamo hanya manzo Allah zai koma Madina to sai ya zo wannan mahadan sannan zai zai arewa luman mai Madina tana arewa da Makka na yamman kuma ka za su yamma to yana kan hanyar sai mala'ika jiro ya zo masa ta da saƙo ya yi har rasulu ballig ma unzil ilayka min rabbik wa in lam tafa'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka min an-nas to manzo Allah da ji wannan to da ji wannan har da narko wato ainihin cewa ainihin illan tafa'al in ba baka aikata ba wato mukar baka isar da saƙon Allah ba risalata ko risalati a warta ka ke risalati to sai manzo Allah ya sa a kayan aiki a gaba duk wanda ya isa gabir kar ya wuce ya dakata dama da dan zango da za a yada kaga mai tafiya zai tafiya shi ya in ya gama abin da yake a zango yanzu an ce ya jira waraka duk kowa ne ya je aka ce manzo Allah sai yasa ma ba duk wanda ya je hajjin ne yake a wurin ba amma jil mafi yawan za ka mai da aminu mai kito yana da shaida mutum dubu ɗari da ashirin kaga cikin kimanin kamar dubu ɗari biyu da suka je haji dubu ɗari da ashirin suna wurin a lokaci to da manzo Allah ya zo aka ce a cikin garjin rana garjin rana kafin a zuhur kenan rana na zafi kuwa ba inuwa sai ainihin mutane suka tsaya a rana ko suna da neman yan wani yan gudun tufin itatuwa su dan maki a gefen su sannan aka hada arokai wajen sokoto muka ji sunan aroki ake ce ma ciwon abin da ake dorawa akan raƙumi katakon nan wanda a kai shi ake shimfiɗa in an sa katakon sai a ɗaura a ɗaure shi ta a cikin raƙumin sai a ɗora shimfiɗa a kai yana da wurin yana ta baya yana kuma da wurin da aka kama a gaba to shi ake ce ma aroki ko shi a aroki an fahimta abin shi arokin katako ne an fahimta yi duk a kan shi ake sa shimfiɗa a zawon saboda aka duk aka tattaro duk ma shi ma wanda yake bayan doki ma shi mai sirri ko to kaga sirrar da ba su da ko da shi ba ana musu dan wani abu a gaba da baya amma ba su da bisa kaman aroki shi aroki da ta katako ne mai karfi aka tattaro su kowa ne kawo nasu aka aje su aka yi dandamali manzan Allah ya hau ya yi masu huduba huduban mai tsawon gaske tana na alhamdulillah ko in su shekarun baya mukan ce karanta ta gaba ɗaya da ɗan ɗaure a mukan bi ta sarra amma tana na a ruwayoyi daban-daban namu a yi cikin itijaji ne za ka ganta cikin ga sunan a wurare daban da waje littafin za ka ga ainihin hudu wa manzo Allah kamar yadda za ka ga na arafa za kuma ka ga na gajir ya tsaya ne ya magana mai tsawo ya yi a taƙaice ya dunkula duk ma'anan addinin nan ya sanar da su a lokacin sannan sai ce da su na isar ala hal ballagt suka ce Allahumma bala ya ce Allahumma shahada na isar muku da wannan saƙo na isar suka ce Allah Allah kai shaida sannan sai ya tambaye su ya ce alasta aula bil mu'minina min anfusihim annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ya alasta aula bil mu'minina min anfusihim wato dun fassarar wannan aya sai da manzo Allah ya karkarmace da zahirin ma'anarta mene ma'anar aura bil mu'minin wani ne na cancanta daga mun fiye da kawo kansu ba suka ce kai ne yace to ba ni na cancanta ga wani kowane mumini fiye da ubansa ba duk suka ce kai ne yace ba ni na cancanta ga kowane mumini fiye da uwarsa ba suka ce kai ne ba ni ne na cancanta ga kowane fiye da ƴaƴansa ba suka ce kai ne ba ni na cancanta ga kowane mumini fiye da duk danginsa ba in ka ce kai ne bayan na fi cancanta ga kowane mumini ga kowa da fiye da kowa da kowa ba ma'ana in kai mumini ne to annabi yana gaban ubanka yana gaban uwanka yana gaban ƴaƴanka yana gaban ƴan uwanka yana gaban komai da komai shine ma'anan aula din shine a gaba shi za ka fifita a kansu shi za ka zuba su ba sai ce to suka ce ya ce to ya sai sanai kira a ya ce to man kuntu maulahu ko ba gane wannan ba ya daga hannunsa ya kama hannu sai ya daga ya ce to man kuntu maulahu wanda duk na gani shi fi cancanta da shi fiye da kansa to ali ne kuma ya fi cancanta da shi fiye da kansa bayana a sun sun fita wasa da wannan maula ina sai suka ce wai wai wai wai ainihin wai an bata ma rere ne wai shine ba yake lallashin sa wai yana cewa duk wanda ko nake son sa ne ko alima yana son sa wani abin gaba da kan bai da ma'ana sa wai ana lallashin sa ne saboda wai ya wai an an yi zabge shi da wai ya zo da dun ali yana yaman ne lokacin da manzala ya sa aka yi kuwa ya aike shi yaman to sai daga daga yaman ya wuce har ma sai annabi tambaye shi a wani irin ihrami da haji kai sai sai na ce ne kawai ya rabu na ihrami da irin hajjin da manzo Allah ya ihrami sai sai to ai daidai na yi ihrami da tamattu'i ne saboda ka shi ke sai zama ya yi tamattu'i da ya tawafi da sa'ayi ya sa kayan jira ya warware to kaga sai suka ce wai ai ya tsaye karɓo zakkan yaman wai sai aka gan shi ya sa wata riga daga cikin zakka wai sai mutane sana tsohon wannan rigan ko daga ni daga zakka ko fa an gashi da wata riga ba a san ba kace daga na zakka ya dau wai shine ran sai ɓaci wai shine annabi yake lallashin sa wai shine sa aka sa ararokai yace to duk wanda wanda nake so alba yana son sa saboda haka shikenan saboda haka Allah lallashi ali to shikenan wani wani aladun ne ba a san maganan ga ba a so shi za a ba shi wani fassara to alhali kuma wannan wannan fassarar nasarai in kalmomin sun ki karɓuwa gare shi sannan kuma tawatur din hadisi ya ya ki karɓan wannan sai dai in ba ka san gaskiya ne kace ba ka san ce fa maka alkhairi kace ai ka san Allah aka nada kai irin nau'in da suka ce gara an nada musu da mu kai irin wannan kace ba zai yiwu ba wannan kawai shi ne abin da kai kar ka ce mana wai wai yana da wata ma'ana ne daban sai da annabi ce kuma bai ce fa aliyun maulahu sai ce fa haza aliyun wannan alif ka san kalmar ali yana nufin madaukaki ko ai sana ya ce a ya ce fa aliyun maulahu duk wanda ya daukaka ma maulahu ne ai kun san ba ali ba ali yake nufi ba yana nufin ali yau duk wani wanda ya sami daukaka ko maulahu ai na to to to fulanin ko fulanin kuma sun sami daukaka to su ne ke nan gagani to kaga sai ya daga hannunsa ya ce wannan alin wannan alin gashi na riƙe hannunsa na daga hannun shi wannan alin da daga hannunsa na to shi ne to sai bai tsaya nan ba ya ce man kuntu nabiyahu a wani man kuntu nabiyahu saboda kuntu nabiyahu fa aliyun amiru in ni annabinka ne to ali shugabanka ne sannan kuma aka ta taya a yi murna wani ya ce bahin bahika ya abar hasan asbatan maula ya a maula ya kullum mu'minin ba da rasulullah shi da yake kasa shi yana da muhimmanci shi ya ta yi ba maula ya ta ga ji babban ya yi a to wanda aka wato me ne ce maula ya tun da ya ce an ce maula kullum mu'minin kai ne wani kuma to shi kenan duk to na na na dan fatar da mu da na yi gaban sai da wato shine ya zama wayannan mutane suka fara to ba zai yi abin da ba zai yi bane kawai san ba zai yi to dama tun lokacin da abin da ya faru a maka kafin a fita mina da inna ma wali kuma Allahu da da ga jibril na ce kar uti ta tsorak da suka ji wannan da aka je mina kuma manzo Allah ce gobe an je arfa zan masarta wanda zai gaje ni to sai waɗansu mutane sai suka sulale sai suka je maka suka irin rantsuwan nan da jahiliya ke ana ce mashi rantsuwan jini a jahiliya sun suka suka yi rantsuwan jini to ba ba fashi akan sa jini ne a kwatanni kowa ya dangwala hannu a rantse faja baya to to wasu suka irin suka je cikin dare da yake lokacin duhu da duhu duhu duhu duhu cikin duhun dare ba wanda suka je suka yi rantsuwan jini akan cewa ba dai ali kaji annabi ba suka rubuta la in mata muhammadu au qutila la yali hadha al amr ali ibn abi talib takarda kowa ya dangwala hannu wato wannan dangwala hannun ya wuce ka ce wai azban da jini sai ka tsaga ya tsanta jinin ka to sai kai cikin kai a takarda tabbatan kaya da kenan sai wannan shi ma ya yanka ya ku da jin ido da dangwa mutum goma sha hudu cikin duhun dare sai suka koma mina a takardansu yana hannun sakataransu suna da saka ma'anar sakatare amin amintacce to akwai wani amintacce akwai wani amintacce su wanda suka ce wai wai annabi wai shi Allah zai aka ce wai shine aminin annabi aminin su shi kenan sun takardar ba hannun aminin su to shi kenan lokacin gadir sai manzo Allah ce to jama'a na yi kawai ce na yi kawai ce an yi man an yi man abubuwan da aka na yi kawai ce ban faɗa ba in na ga dama zan faɗi suna zan ayyana mutum da alama na kawai amma ina fata dai mutum zai ji tsoron Allah ya abin da ya dace kai mutane sai mai sa annabi bai musu da karfi ai ba yin haka imani ne ana gwada mutum ne me za ka aikata har yanzu mutane sukan gasa gane wai me yasa wai yasa ga abin da Allah yake so ba shi aka yi ba aka ce maka to da haka da wai ga maka an ce ainihin wannan gidan an zo ne kawai kowa sai abin da Allah yake so daidai wanda in Allah bai dan ya yi abin da Allah bai so ba sai Allah ya kira sashi abin da yake so in haka nan ne ba gidan gwaji ba kenan in ma ka tura sa kai abin da Allah yake so to ai baka da lada ba ga rana tana ba mu haske ba ta ɗan fashi ta taɓa makara ta ce yau dai bari ta ɗan tsora ba ta fito ba to gobe kiyama za a kai ta aljanna ne duk wannan amfanin da muke samu da gare ta ba aljanna ba wuta gare ta saboda ita ba zaɓi aka ba ta ba da ainihin an ce ke rana in shiga dama su masu ake shiga dama ki fitowa in ta ki fitowa duk a mace ba shi kenan ba to kaga sai a ce a'a ta yi laifi kaga sai a azabta to ko wani abu kamar da haka to kaga idan idan da idan ta da zaɓi ta abin kirki ko ta abin tsiya sai ta abin kirki sai ta sami lada in kuma ta abin tsiya sai sai a hukunta to ita ba ta da wannan haka ke ganin duk samawatar arwar jibal duk ba su da zaɓi inna ardan amalata ila samawati wal arwar jibal fa abaina an yahmilaha wa ashfaqal minha wa hamalahal innahu kana zaluman jahula kaga shi dan adam shi shi ne karbi amana yace shi a bashi wala ya yarda a nuna masa hanyar shari'a a nuna masa hanyar bata in ya zaɓi shirin ya bi a sashi aljanna in ya ƙi bi a sashi a wuta ya yarda tun da wannan roman da daɗi aljanna da daɗi mara amma za a gwada ka ne ba a tilasta mu mutum ba ce da samu tun mutane sukan kasa gane sun ɗauka kamar wai ainihin da za a yi haka ba Allah ke so wai zan bai zama ba za ila illa Allah to ba ku san ce in haka nan ne me yasa tun farko da aka samu abin da ya faru ya rika faruwa me yasa ba ku ga a cikin akwai annabawa ma wasu an kashe su ne ba an kore su ba annabi nawa ne bai zo garin su an kore an bi shi da yaƙi shi wannan manzon ba an kore shi ba aka bi shi da yaƙi sai dai Allah ta'ala ya kare shi sai da isar da sako to maza da ce to da can ya so ya faɗi wannan amma an ba shi umarni amma ba a ba shi garanti ba amma yanzu an ba shi garanti an ce masa wallahu ya samu kamar nasu saboda haka san ba ko za su yi wani ba abin da suka iya ko da Allah ya mashi ya tabbatar masa da cewa zai kare shi daga daga mutane saboda haka yanzu ya isar da saƙo yanzu kuma yayi nasiha yayi nasiha yanzu magana mai tsawo darasi ne mai yawa a al'amarin gadi to sannan sai ce musu to zan sauko yanzu kuma duk ku yi mubaya to sai suka zo aka yi ta mubaya ya ce to jama'a aka yi mubaya tun adama ana gargin rana ne a zuwa ta yi aka yi sallan a zuwa aka ci gaba da ma baya la'asar ta yi aka yi la'asar aka ci gaba da ma baya magarba ta yi aka yi magarba aka ci gaba da baya isha ta yi aka yi isha aka ci gaba da ma baya subahi ya yi aka yi sallan subahi aka ci gaba da mubaya kowa sai da da aminu nake aminu mai nake cewa ina yana ce da dubu ɗari da ashirin wato dubu ɗari da dubu ashirin one twenty thousand ke duk gaba ɗayan ɗari da ashirin ɗin dubbai ne an fahimta kaga kenan a mubaya nau'in na mutane ya ɗauki dogon lokaci to kuma akwai kafin ma mai mubayan hannuwa sai da manzo Allah ce to kuna da yawan da ba zai yi kowannen ku in kama hannunsa Ali Abiga saboda haka ku faɗa bayana suna faɗi yana faɗi suna faɗi yana faɗi suna faɗi mun ɗauka ne mun ƙauri ba saɓawa ba ja ba ba ja ba za mu bi ka za mu bi ka za mu bi Ali bayan ka za mu da waɗanda da aka Ali ya faɗa mana mu bi duk suka yana faɗa suna faɗa suna alhamdulillah sannan aya ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وكذا wannan wannan ayyana kammalan addinin nan da wannan wilaya din ba addini ya kammala an nuna muku haji an nuna muku wilaya wilaya wanda kullum muka ta maganin wilaya har nake cewa mana tafsirin kita mutane sai ta ce mai yasa kullum ba mu da magana sai wilaya wilaya wilaya wilaya sun ce eh saboda ba a yi wilaya ba shika-shikan addini daga ciki akwai wilaya to sai ainihin aka aje wilaya waje guda ba san ta cikin cikin cikin cikin cikin imani wilaya take to bayan nan kun bayan an gama gadar an kowa kama hanya kama hanyar gida aka komo garin madina manzo Allah kuma ya yi wa'insu kalamai daban-daban daban-daban na ƙarfafa wannan duk kuma sun ji to wani abu ne ba zai wanda ba zai ɓoye ba amma dai ba haka aka so ba sun sun ci ba su wannan katanga da nake ga manzo Allah ce maganar sa sai ya ce mutane su rubuta abin da suka rubuta a takardar su sai ɗaya biyu ɗaya ce a ka sa abin da muka rubuta sai wani ke ya ra'ayi sai shi fa annabi ne kuma kunye dai ana saukar masa da wahayi daga sama Allah yana magana da shi to shi ne ba zai san yi faɗi wani abu za a ce bai aka yi sai to an an an gaya masa ba na ne kan kasance bai san abu ba amma ana gaya masa kai kasance wani abu ya faru bai sani ba sai sai ainihin sai aya ta sauka ta gaya mashi ko kuma mala'ika ya zo gaya mashi kai da abin abin sai ya sani kuma irin waɗannan ya yawaita sun riga sun sani kamar yadda ya je unguwar yahudawa ya zauna a jikin bango ya ce suna yana bidan taimakon su saboda zai biya wasu diyoyi na mutane da mutane suka kashe bisa kuskure sai suka ce ba da ma za mu tattaro maka gudunmoyin sai wani zaga ce ba zai hutar da mu da wani mutum ba za ku same shi a wannan hali ba gashi daga shi sai mutum biyu shi gashi shi kaɗai yana jingina da bango sai wani ce in muka zaga ta ba mu gobe ta gurgu katon dutse ya faɗa kan shi sai ya fashi ya fi an gama to yana dingane da bangon sai aga ya tashi tsaf ya ce ma kowa komai sauran mutane da suke raka shi bai ce musu komai sai ya tafi abin shi ko da mai ɗaga dutsen yana ɗaga ya ɗaga zai wurgo duba sai bai ga bai ga wanda zai wurga ba to su kuma yanzu suna shirya shiru shiru ba su gani aka yi musa ɗauka kamar ko ka san mutum ya ɗan yana bukatan kewayawa misali zai ɗan zagaya ne haka zaka jira shi shiru shiru ba su gani ashe ya koma madina na ku kamar za'a suka ya wuce wannan yana baku misali ne wannan kaga cewa yana nan mala'ika ya zo ce mishi to ana shirin ya ruwa maka dutse ne sai bar gurin da irin wannan suna da yawa za ka ga cewa ainihin har ma akwai wani wanda aka ce wani a wata ma'arka da aka saukar da sallan sallan kasaro ta sauka ne da sauran sallan tsoro wanda Allah ta ma bayani in kana cikin su ka tsaye da sallah wasu jama'a suka kasance tare da wasu kuma su rike makamansu to an ce Khalid bin Walid na ce abin da yace shi ya yarda wannan yana jin magana daga sama don shi yayi niyan in aka ce ai za su yi sallah ya ce kawai za su yi sallah sai sallah sai inda rama su don karfa ne don suna sallah na ba su kowaiwai to sai yana kallo yana jira a fara sallah ya dara sai ya ga wata irin sallah an kabbara rabi suka yi rabi sun tsaya da makamai sai can sai ya ga waɗannan rufin masu makaman sun kuma wa'ancan sun dawo kuma sun ɗauki makamansa sai ce kai kai aka yi sanda ba ina shi da zai dira musu sai ce na ya zan da lalle ana magana da shi daga sama ga sunan irin wa'annan girjikon da kun san kisan amr bin wahab ko wanda ya ce zai bayan badar ya ce zai je kashe annabi ka gani ya zo shi ma manzo Allah ce mishi aka ce gashi nan da duka bai ce ai zo me yake tafe da kai ya ce ai wani abu ne yaro na da kuka kama na zo ce a ba ba kun yi magana kai da wani ba ya ce maka alkawarin zai rike maka 'ya'yanka da iyalinka zai biya ba su sukanka ya rike 'ya'yanka kamar 'ya'yansa kai kuma ka zo ka kashe ni sai shu ya ce na tabbata ba wanda ya gaya maka sai daga sama ka ji wannan maka tun ana gan magana muna daji na shirya na gobe gobe ba ga mu kowa ba to za irin irin wannan suna da yawa to amma ka ga ke kasan zuciya wanzu Allah ya ce kowa ya lura da abin da ya rubuta a takardar sa sai za a sami da kuma ita za a yi to da suka zo da takardar su Madina sai a samu wanda yake da ra'ayi irin nasu sai a nuna masa da in mata Muhammadu au qutila suna taron ko su kashe shi ne wa mu bai malamin ya to in za a liya hadar amur ali ibn abi talib ce gaskiya shi ma sai dan wala sai a sake samun wani shi ma haka haka kama kama bayan sha hudun farko da sai suka sami ƙarin mutum talatin suka zama su arba'in da hudu a kaga ana je ana jira ce manzo Allah ko ya rasu ko a kashe shi saboda haka a rasuwar manzan Allah ya riga ya san mutanen na dama da abin da suke shiri amma dai kun ba za ka hana mutum yin abin da zai ba don yana gidan gwaji ne saboda ka biya iyakan iyawansa ya kautar da su daga mummunan aniyansu amma dai sai abin da yau suka ga yana rashin lafiya ya ga kama rashin sai ya kawwana runduna ya ce su tafi yaƙi ya ɗora Usama bin Zaid a matsayin shine kwamandan su suka ce ai yaro ne yace ya kan kace ma dangane da babansa shugabanci ba yana dangantaka da shekaru ba ya ɗaɗɗauko su wani da wani da wani do aka ce zo su tafi yaki zo su fita suka ko kama hanya suna ta jira ba su suna jiran su fita ko ko za ba su fita ba su fita ko ba su fita ba manzo Allah ba jikin su bana ya yi nauyi to shi kenan dai ya fito ya ce musu lalle a fita hayi da magana a karfa la'anallahu man takallaba an jaishi usama la'anallahu sai suka suka fita suka je can wajen gari suka tsaya suna neman labari yaya jiki ya tsanani suna jin hakan sai suka dawo sa wani je ce masa inna raje da laye mutu sai suka dawo mutumin yana mutuwa sai suka dawo suka dawo sai kawai manzo Allah yana fama da rashin lafiya bude ido haka sai ga su duk a tsatsaye ya san abin da ake gudu yawo sai ce ku kawo takarda da tawara rubuta muku abin da in kuka riƙe ba za ku bace sai wani ya ce ba za a bashi ba ta ce saboda manzo Allah ce race ai hazbuna kitabul hazbuna kitabul da ma'ana hukuma ma zai rubuta a littafin Allah ya wadata sai mutane suka rabu biyu wasu na ce alƙawar ma ƙala rasulullah wasu ka ce alƙawar ma ƙala fula nake cewa gaskiyar magana haka muka rabu har yanzu har yanzu zancen nan da masu alƙawar ma ƙala rasulullah ne da masu alƙawar ma ƙala fula mafi yau mutane yan alƙawar ma ƙala fula ne an bayan da ba wannan ko na ba shi na akili ba to kaga kenan abin da muke faɗi shine wannan abin al'amarin gadir sananne ne ba ɓoye ba an fahimta ai amma ba a so kuma har yanzu yana nan sananne ne ba kowai ba amma ba a so na kamar yadda ba ko wani misali wannan mutumin da ba ma wai a tarihi ba ne a wannan kwanan nan ne yan shekarun nan ne ya ce yana da hadisi 25 yana jin cewa wannan ya ya je ya ce shi ke nan ba ma zai ba shi hadisi mutu da magana wato zai iya ba shi hadisi matukan ba zai bi da da zai ba ya inganta amma karka bi haka ne amma karka bi abin da shi in haka nan ne to shi kenan su kai dan jam'iyyar ahlus sunna wal jama'a ka shiga wannan jam'iyya an maka rijista ka zo ga abin da annabi ya ce amma ba za ba saboda in an bi sunan wanda ya zo sunan su zo shiya kun ba za a zama shiya yanzu da wannan suke fakewa don a wancan lokacin ba kalman wani mana abu wasu shi ba wannan kalma din san illa ya kako ba za a biya ba illa ya ka to an ce ma ko wanda ya same yi jur'a a ranar gadar din ya ce ma annabi ka ce mai imani da kai da mun yi ka ce ka ce mai sallah mun yi ka ce mai zaka mai azumi ka duk ka ce mai dumun yi yanzu ma kun bai ishe ka ba yanzu zaka tafi kuma sai ka naɗa mana ɗan gidanku wannan daga wajen ka ne ko daga wajen Allah ne eh manzo Allah da rantsuwansa wallahi tallahi daga wajen Allah ne a daga waje na bane sai shi ne wannan mutumin ya addu'a kansa ya ce Allah in wannan daga wajen ka ne kai mana ruwan duwatsu daga sama sai ko Allah ta sau ya harbo dutse aka dutse ya harbo ya shiga ta kokolko kansa kuma kokolkonsa ya fita ta dubaransa ya faɗi matacci shi ya kira mu kansa ka lura da irin wannan irin jur'a wai inda gaske ne a mashi ruwan dutse ya kamata ka ce haka nan inda gaske ne ya kamata ka sai ce iya da gaske da wajen da ne ya zauka tsere ne in bi a wai shi a kashe shi in haka ne to wasu Allah bai kashe su da duwatsu ba amma wannan dai wannan aya ce amma wasu da yawa sun yi maganganun su dutse bai faɗo ya ya ya ya ya sauka masu akan yahuda su ba kuma sarƙa bata sulmiyo daga sama ta janye su an kyale su don gidan gwaji kuma duk lokacin da annabi lokacin da annabi ya magana suna duban menene ya kamata su wanda ke ba yadda ran su so ba wai yadda shi annabin ya fara abin da ya dame suke haka kuma bayan manzo Allah suka yi abin da suka yi ba na ba zan je doyelan akan wannan ina magana kan gadir a bikin gadir wanda ya kamata ya zama babban idi shine idi babba ga wannan al'umma ba zo a ruwaya ba wani annabi face idi da wannan idi an fahimta sannan sananne ne a sama ta ɗaya da ta biyu har zuwa sama ta bakwai kowannen su yana da suna a wajensu da suke kiran shi da shi ranar idi ne a wurinsu idi ne babba cikin ya kamata ya zama shine babban idin da duk duniya da sun muna idi amma sai aka danne shi aka ce wani bai hudu ya zo ya ce ma umaru a cikin littafin ku akwai wata aya da mu mutanen yahudu aka saka wani da wani ayan da mun ɗauki ranar da ta sauka idi ya ce wace aya ya ce a yau ma aka martu lakum dinaku wa atmamtu alaikum ni'mati ya ce gaskiya mu da mu aka ba mu wani ayan da mun ɗauki ranar da ta sauka idi sai umaru ya ce mashi ai ranar idi ta sauka ranar arba ne kuma arba idi ne to duk allah mutane suna zuwa arfa ne domin su bikin alayma kamar lakum dinaku sannan kuma in ya je arfa ba ya je hajji ba kenan to wanda bai je fa yanzu ba gashi mana muna hajji ne na san ba ta sun fara dawa sun fara dawa ko sai kira wanda ya akwai alhajin da ya dawa nan to shi kenan ka san dan gata yake dawa da wuri wuri ba ka ba zai bi layi ne sai da ta yi to ainihin wanda ba su je hajji ba fa a kasa wanda suka je hajji kalilai ne akan wanda ba su je ba ko to wanda ba su je ba to su ba su ba su idin ba kenan ko tun da ranar arfa a anan ba ana ba ba amma dauke shi idi ne a ranar arfa ba ba ka ga mutane suna kar kai na ce mai kuke ai muna arfa ne amma ranar babban sallah zaka ga ana babban sallah to kuma ko da ranar babban sallah ta sauka mutane suna zuwa idi su sallah ba su tunanin alayyamu akamar turakum dinakum suke bikin shi saboda ka ranar abiyama a kamar tulokum dinu kuma rana ce musamman kuma ta cancanci a idin ta kuma ana idin ta sai wasu ba su zuwa suka ce wa arafa ta sauka wai da annabi yayi wannan hudu ba sai aka ce alama kalam sun san lokacin da suka ta sauka sun san lokacin da ta sauka sun san akan me ta sauka sun sani sarai sarai sarai haka idi ne babba wanda yake da ayyukan da ke mafara magana cewa ya kamata a lokacin da muke wannan idi mai kokari ne mu aika saƙon idi saƙon nan na manzon Allah na gadiru ya shiga ya shiga ya shiga cikin mutane dun ya zama mun sauke wannan nauyi dun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce wanda ya wanda yake nan ya isar ma wanda baya nan da ya ga ma uba ya ga ma da kuma wanda ya je ya ga ma wanda bai ji ba to kaga yanzu mu mun ji ya hau kan mu ma mu faɗa mu yaɗa to mu ga wannan da lokaci akan gaba al'amarin gadda da kuma su abuwa da rama ma nakan da ne su shi aban da sauran ta nakan ce gaskiyar magana muna tsakanin tsoro biyu tsoron fitinan mutane da tsoron ɓoye musu gaskiya na farko muna jin tsoron kada mu fitine su mu gaya musu abin da yake gaskiya ne su karyata saboda kuma kan kokari ya zama mun gaya musu da iyan hikima da zamu iya daidai gwargwado wacce abin da ake faɗi gaskiya ne don haka ma ainihin mukan shagalta da ma karanta musu da littattafan alis suna ba na shi'a ba ko lokacin da ne magana irin wannan ranar gadir ne na kawo hadisai daban daban daban daban daban duk da alis suna ba na shi'a ko guda akan darajar ali bin abi talib to sai bayan da na kammala wannan karatun ba na ɗauki kamar minti arba'in na kawai sai na ce to wannan daga abin da muke gani ya nuna a sarari baya ga manzon Allah ba wanda ya kai ayi sai na ce a duk halitta mutum ɗaya ne ra ya fi shi da shi ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce man wani sai ya gutsire farkon maganin ya gutsira ƙarshe sai ya danna ya je ya tura sai a ganshi ya ce kawai ya ce mutlakan duk halitta ba wanda ya kai wani daraja gaba ɗaya shi kenan an inta alkalam sai wasu suka fara kuma dama mun ga muku yan nan batutuno kun ji sun ce da kaji wannan dama mun ga muku zindiƙai ne ya yake suka yi tafa man suka yi sai aka tura mu shi mutumin da ya ka yanke wannan ai ga magana to amma shi mai wani ne a blog ɗin sai sa sai sai sa farkon magana na cewa an faɗi sunan manzo Allah da ƙarshe kuma an faɗi sunan manzo Allah sai haɗa sai tura ya ce to gaskiya wani ne turo mace ma yasa amma da Allah ya masa a yabe masa to amma su da suka kuma din bawan da yake je ya ce ya janye zagin da yi ba sun gama zagin da gangan kaga ba su so ne kawai an fahimta da gangan sai kai magana sai a gutse maka na gutse maka a cikin abin da ka ba irin abin da suka yi ma Sheikh Abdul Jabbar yana tsarkake annabi daga azantocin da aka jingina masa su suka ce ya zage shi sun sani kuma sai karya suke sun sani sarai an ce akwai wani alama amini malami ne shi'i a iraq fitaccen malami ya yi rubu ya rubu ya rubuta littafi sunan littafin algadir kafin su kona man gida ina da littafin mai mujalladi goma sha ɗaya amma na an ce bai a gama bugawa ba amma mujalladi goma sha ɗayan farko da aka buga yi gaba ɗaya bayanin gadir aka ce lokacin da ya rubuta littafin nan shekarun baya ne lokacin a iraq sarki ne da prime minister an fahimta yi to sai suka su malaman maja suka je wajen prime minister na wannan lokacin suka ce lullu a kashe wannan mutum lullu a kashe Allah ma'amin suka yace saboda ne sun ga kaga littafin da ya rubuta sai ce a bashi littafin sai sai a washe lokaci ya karanta ya ko karanta shi prime minister din kenan sai ya kira malaman ce masu na karanta littafin kuma na yarda da ra'ayinku wannan mutumin lalle aka ce ka ce ma da Allah da Allah sai ce to amma kafin a kashe shi sai an yi doka duk wanda yake da Buhari da Muslim da Nisa'i da Baihaqi da Ibn Majah da Tirmizi da Abu Dawud duk ya kawo a kona kuma duk wanda aka same shi da wannan littafin za a kashe shi kuma ku ce a to ai ne mutum na to ke ce ai a nan ya ɗebo duk abin da ya faɗa a nan ya samu matuƙar a kowannan littattafa maganar sanana suka yi toro sai ce to ni abin zan gaya muku shawarar zan ba ku shiru da bakin ku in aka taɓa mutumin nan za a tambatsa wannan abin wanda bai san shi ba baya nema yanzu nake ba littafin littafin gado ruwa ba san da littafin ba kuma ya kawo rawayi ne daban daban daban daban daban na ahlus sunna kan gado ana ga na waƙan juljuliya din nan ma ya ce ainihin a wani labarai a misir aka ya samu to sai sai yan maja suka shi su suna da hankali amma anyway ba irin nan ne wanda suka zautu sun so yana kamar sun zautu ne ba su ci suna ta nan kawai idan su ya rufe kawai za a yi kisan kai abin da yake ga gaskiya karara kawai sai ka zo a ce a ce ba haka ba din dai baka so ka ce ba ka so ko ka shiru da bakinka amma baka yi zaka mai da ƙarya gaskiya ba ko gaskiya ƙarya ba sai dai ka ce ba ka so yana al'amarin gadar ya kamata jin babban biki ne ya bai kamar in koma ga magana nake tsoron nan biyu da muke tsakanin shi mu faɗa ma mutum gaskiya ne ya ce ƙarya ne mai shiga ya sa kanshi a bala'i kuma ba ya zama kuma mana da ma da laifi don gaskiya magana akwai yadda aka ga mutum gaskiya ya zama ka fitine shi in baka iya faɗan ba don ba aikin kowa ne faɗan ba za ka faɗa masa da hikima ne da hikima za ka yi masa ba gatsar za ka yi masa ba za ka zo masa da bayani na hankali da sauransu in yi ma abuci amma da ka san yanzu yadda muka samu kanmu kusan kowa sai ya tsoma bakinsa a kan komi duk abin duk malami ne zai magana amma wanda bai san komi ba sai wai yana cin shi gyara sai ya sa baki ya gwagwa ba bakin shi yana yana sa kowa sai ya ta magana magana na wani mai kima nake cewa da jahilai za su yi shiru da ma ba a samu saɓanni ba dalilin sa kake ganin ana samun sabanin jahilai ne suke dangwala bakin su a cikin abin da bai sani da za su shiru da an da ba su haɗa ne abu ne gashi karar kamar haske rana amma an faɗa ce ne cewa shi yana da wani yana da ja bisa ra'ayinsa kuma ya ɗauki sai kuma in ya faɗi ra'ayin nasa sai ya ce wai ya kafa hujja da aya ko hadisi kar tsakan gadon wannan kaga su malamai masu masu hukunci daga aya da hadisi ta katsantsan suke sosai suna jin tsoro tsoro suke ji ko fuka kenan ma'abota ilimi tsoro suke ji su fitar da matsaya addini duk kamar idan imam ja'far sadiq yake cewa yana ga ma wani almajir ce kar kai fatawa duk wanda ya fatawa ya shiga tsakanin Allah da bayin sa kun san abin da mai fatawa yake cewa Allah da kaza sai ya shiga to ko yanzu ni zan ga muku ku yi kaza a ce Allah ce kira ce Allah ya bari ya abin da yake cewa ba ba ba haka yace ba amma a lisanul hal abin da yake Allah ne kadai yake cewa wannan haram ne wannan halas wala taqulu lima tasab asbakum kadhiba hadha halal wa hadha haram da tabtaru ala la kadhib innal ladina yaftaruna ala la kadhiba la yuflihu kaga shi menene halal menene haram wannan prerogative ne na Allah shi kadai yake da hakkin ne wannan kamar faɗin imam jafar sari halal muhammadin halalin ila mai kiyama haram muhammadin haram ila mai kiyama bayin wani bane ba ra'ayin wani bane shi addini ba ra'ayin ka bane ba abin da kake so bane wa'ayi ne an saukar ne yawa kuma fassara mene Allah yake nufi da wannan to ma'abuta ilimi ke yi saboda ka su ma'abuta sanin da sukan zauna su fidda matsaya sukan tantance ne daga abin da duk yake gaban su na ruwayo gaba ɗaya su ta hada su su kuma wanda ba su da harin hadisi ƙwara ɗaya sun gina hukunci aya ɗaya sun ba ta fassara sun gina hukunci sai wannan gina hukunci sai wannan gina sai su gara da karu wannan ya bar manga da wannan kowa ya abin da ransa ya gina a ka tambaye su ka ce su ce sabani ne sai a yi hum ikita zai ta ihita zai sai ka ce shiriyan ya zama harin gino kenan in za ka kasuwa ina ne hanyar kasuwa ko ka bi ta yamma ko kai gabas ko kai kudu ko ado za ka je ya ce a kasuwan garin na nace nace maka ko ina ka bi tafi kawai kasuwar za aka ake ko wani gari za ka gaji a ce ina ne hanyar gari ga ajiyar dai daga bai aida za ka je ko ta ko ina ka ga dama sai ka tafi gari haka ake ana shirya ana nauka hanya hanya kwaruwa an ce sai a yi komi da komi a ce duk saɓani to wannan al'amari son rai ne shigo ma mutane suka da duka dabaibaye gadir da gangan suka dabaibaye gari gadir da gangan sun sani sare ba don ba sani ba suka ce ba za a yi ba za a san gadir nan ba to amma yanzu kamar da ke cewa to yanzu mai nemo abin yi za mu mutane shiru ne don kazu mu fitine su ko ko za mu gaya musu gaskiya ko da za su fitinu ko sai mu gaya musu gaskiya amma da hikima da kyakkyawan wa'azi a sa hankali da basira a shawarwa ya daban daban kamar da ke gamu wannan da ya fi wutsuro dan magana ta ni fa na ɗauki kamar minti arba'in na kawo ruwayoyin ahalin sunna amma sai aka tsawo kalmomin da ba su kai rabin minti ba shi aka sa aka gutsara na aka gutsara aka su shi ne kaga in kana son ka fahimci abin ka je ka bi tun tiriyan tiriyan tun ka ji duk ruwa yau aka ce eh haka ne shi to amma yanzu sai aka ɗauko maka konkulujin ɗin konkulujin ɗin kuma aka wutsire aka cire kanshi aka cire jelansa aka fito maka da wasu magana ta zama wani abu daban sai ka ce to kaga dama mun ce maka wai hatara da wa'annan mutane kar ka tambaye su kar ka je ka saurare su kar ka saurare su na wani na wani cikin malaman wani bawabi ni na ji maganan da gaskiya da na ji maganan na ɗauka ni ɗauka ba da gaske bane ma na dai ji wani ne ya faɗi na faɗa ya ce wai ya ce wai da ka saurare shi a ɗin nan gara ka je ka sha giya sai kuma na ji na ji shi a youtube na ga ya ce kar ku saurare su da ku saurare su gara kun je kun sha giya inna lafi saboda in ka saurare su za ka yarda da abin da suke faɗa ne an fahimta ai to su kuma ba su abin a saurare su saboda haka ba su abin hanyar ta saboda haka maganin shi kawai ai to me bambancin da waɗanda suka toshe kunnuwan su ka don kasu ji gaskiya wa qalu la tasma'u li hadha al-qur'an walgaw fihi la'allakum taglibun kar ku saurara na tsaye ku lagawa ne in ana yin shi ku ta ihu in ana karanta tsaye sai su ta ihu suna fito don kada mutum ya je shi ya shirya to sai su yi garaba wato ma'ana sai abin da suke akai ya zauna to idan abin da kuke akai wanda kuka yarda shi ne daidai idan ya zama kuskure ne to sai ya fice ku ba zai fice ku ba ainihin idan abu ya zama kuskure ya zama ba daidai ba to sai aka tsaya akan shi akan shekara da shekaru to sai ya zama daidai na sha ba da misali da wani abin da na karanta kullum sai in kawo wannan misali amma ya bani sha'awa ne na cewa ita gaskiya ka gane ba a san fahimtanta da yawan mabiya ba kuma a fahimtanta daɗewa an fahimta tana da ma'auni ne da ake gane ta an fahimta idan yawan mabiya shi ya nuna abu gaskiya ne kun ga ko yanzu da muke a duniyar nan musulmi ba su ne suka fi yawa ga kuma Allah ta'ala yana cewa wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabila an sabila in ka bi mafi kaga yana akthar man fil ardi ba kan sabili suke ba ko ba alu to kaga kenan ashe ba ana gwada ba majority ne ban ce maka idan majority a wani wuri su ne akan abuwar ba gaskiya ne ba ga ce ba abin da ke cewa ba ma'aunin shi ne wa'anne suka fi yawa ba an fahimta sai ya zama su suka fi gaskiya ba a'a gaskiya ana sanin ta da nata ma'auna kun ba a daɗe wanda ake akan abu sai mai da abin gaskiya ba in daɗewan abu a kan abu ya mishi shi ne fi zama gaskiya to ya nuna abinda nasara suke faɗi ya fi na musulmi don tun kafin bayyana annabi suke cewa ubangiji uku a ɗaya ne kuma suke cewa yana da halar qur'ani ya zo da maganar ya ƙaryata ya ce da ƙarƙa farar labi na ƙalu inna laha wa masihu bin maryam a ƙarƙa farar labi na ƙalu inna laha wa tsarin salata to kaga tuntun suna faɗin abinsu kuma hayan suna faɗin abinsu haka kenan ba sun fi daɗe suna faɗa ba to sai ya zama daidai bin sun daɗe daɗewan abu ka san wasu muna ana roƙar ana su gafa wasiyan annabi zai ji to abin da za ku dame da wannan ba tuntun ana kan wannan abu ko a fitina mutane a tun da dai ai shi ma addini suke yi kun ce ma ai Allah yana musu uzuri to a kyale su mara eh haka ne Allah yana musu yana iya musu uzuri in ba su sani an fahimta idan wani abu ya zo maka ka ɗauka iyakan fahimtar da shi ne daidai kuma kai abinka da ikhlasi Allah zai ganin yanka ya maka sakamako wannan tsakaninka da Allah ne amma ba nufin cewa idan abin ba daidai bane sai mun kare ka Allah misali mutum ne muna kallon sa yi alwala ya bar lam'a shi ya bar lam'a mu mun ga lam'a shi bai gani ba sai ya je sallah shi bai san yana da lam'a ba yana da sallah yana da sallah ina tambaya ne eh yana da saboda bai sani ba amma mu ya kamata ya mashi to tunda yana da sallah an bai sani ba yana tambaya ne ya kamata fice mala ai alwallan akwai lama sai ka wanke in baka ba za ka kamar ba za ka yi ba alwallan tunda mu idan mu ya gani dole mu ce masa wannan abin ba daidai ba din ya gyara saboda in an ga mashi ya gyara zai gyara amma in yadda rashin sani ya zama ma'azuri ba domin aikin ya yi daidai abin da ya ba amma sai dai domin yana da uzuri to domin kasantuwan mutane suna da uzuri ba sai mu kyale su kuma ba za mu ga musu gaskiya ba ba ce ai suna da uzuri za ku ci ai littafin ku dukkan ce ma'azu ne ya gane an tambayi amirul mu'mini wani lokaci cikin mutanensa sai wasu suka ce amirul mu'mini ya matsayin waɗanda suka gabace ka a wannan zamu suka kalli matsayin ka suka ce su ne ya matsayin su yake sai amirul mu'mini da kuma matsayin mabiyansu samun ne dubi mutanen da ke wurin ya shuɗe dubi fuskokin su tukur kafin ya ansa mu ya ga cewa zai mutanen da suke da hankalin da zai iya ya musu amsa sai amsa musu ya ce wanda duk addini ne ya iso mashi kamar da iso mashi tsakani ga Allah aka ce masa wannan shi ne abin da annabi bai sai cewa ga abin ba ga ga wasiyar da annabi ba ya bi da ikhlasi akan cewa shi ya kan gaskiya su ne bai ɗaya game da Allah ma'azuri yana da uzuri ma'ana ba za a kama shi da laifin tunda bai sani ya ce to amma waɗanda suka sani su ba su da uzuri waɗanda su suka sani suka gabace shi da wanda suka gabace suka mara masu waya da hali sun san shi aka kaddama to ba su game da Allah ba su da uzuri to duk da shi mai ruwa sai ce duk da ya ce su dai rannan hankalin su ya kwanta dangane da maganar da wannan annabi ne amma sai suka ga duk da wasu ran su ya baci to suna sa a wanke musu wanda suka gabata ne dole sai a ci alado da ai hamla abin da suka yi akan siya mutum ne ya san annabi ya wasiya ya san kuma lazim ne ya bi wasiya ya kiye bi da gangan kuma ya kiye bi din to menene naka na wanke shi amma in baka sani ba aka ce maka ai ma daga annabi sewa da sewa na sa shi allin na ma shi ne namba 4 a dama ba namba 4 ba ne ba shi ne na hudu ba a zamanin bani umar ya tsine masa ake a kan mimbarori a zamanin bani umar an gwani lokacin da son ali hukumci mai son ali kisa ne hatta akan tuhumi mutum ana tsammanin a zuciyarsa akwai son ali sai a kashe shi sai wani ya dawo da kasuwa yana kuka kashi mai ya ce ai a kasuwa ne ji mutane suna dan baji ta jita ana tsammanin ubansa yana son ali saboda in ana tsammanin mutum yana son ali kashe shi ake wannan sai ya kawar da faɗin manzo Allah alamatul imani hubbu ali ko hubbu ali min al iman ko ko ambatan alima ibada ne duk sai kawo da wa'annan kuma sun inganta a littattafansu amma aka aka mutsi aka danne aka ce ainihin ka fito da son alɗin ka gani wato hatta ba wai mutum ya faɗa ba ana sa tsammani sarakunan banu umar sun rika kashe mutane bisa tsammanin suna son ali za a za a batar ne ilal abad suka shekara kusan ɗari suna mulki to ka gani idan mutum ya zama ya zama da iyakan karfinsa ya dankara abu ya kawar da abu ya ce ga kaza ya ku an mutane suka gino aka yi tsammanin shi lafiya lau to shi kenan za mu iya ce maka eh tun da ba an ce masu wai lafiya lau bane an ce su ma'azurai ne ka zama ma'azuri ne ko to ma'azuri ake batu ma'ana an mashi uzur tun da bai sani amma wanda ya sani zai zama ba bai da uzur har wala kuma daga cikin hanyar da suka ɗauka kullum ba su da wata magana sai a cikin wai sai a ce sai ana kwallale a raba mutane da al'umma musulmi a ce musu wannan sunan su sunan su siya wannan kuma sunan su sunan kawai kamar an sa wani katangan karfe ne tsakani sai menene ne in ka ce to Ali dan wani a ka zama shi ne kawai mujarridin ka yabi Ali wasu ranka shi ko ba za ka yabe shi ba da ka yabe shi a a hala ka zama shi ne to in ka in a gun ka amanna maka shi sai to ni ba shi ne to amma dai Ali din wallahi yana da madalolin to shi ke wai kai kar amanna maka to wannan manna ne na sunan da gida suke jira wani abin da muka sani Allah ta'ala ya ko manzansa da saƙo mene saƙon saƙon mene sunan saƙon al-islam ko islam din ne za islam ya da kana sanin sa ne ta hanyar idda inganta da ta hanyoyi da suka inganta cewa wannan abin da ya zo daga wajen annabi duk lokacin da wani abu ya tabbata a gare ka cewa wannan daga wajen annabi ne ba za zama ka ne an gama ba batun kai wani ne ko wani bane har hikima ma manzo Allah ce darajatul mu'mini aina ma wajaha kaga duk inda mu'mini ya ga hikima sai ya dauka ko wajen ba ma guje ne to yanzu sai aka ce to ga hadisin annabi to ai kaga wannan ya wuce hikima ko wannan sai ka ce ai a mazhaban wane ne ko a mazhaban wane ne in dai hadisin annabi ne ya inganta daga wajen annabi ne shi in ya tsale kun ko a mazhaban wani ne almuhim shine eh da ya tabbata daga wajen annabi ne ko ko ƙarya aka yi masa ya tabbata daga wajen annabi an gama ko an yi ba waje an gama shi kenan amma sai ga mutane daga cikin kuma halin da suke sai su ama maka abin da to ai su sai amma ko sunan su gullat kowa ba gulle ne kowane mutum ne duk shi ba gulle ne suna ne ne gular wanda suka yi ubangijantar da ali to a wani lokaci nake faɗin wani wani ma yana faɗin sai zan daga zan tambaye ku a yanzu a duniyan nan akwai waɗansu mutane wanda suke cewa ubangiji uku ne a ɗaya ina tambaya ne akwai wanda suke cewa allah yana da ɗa yanzu ku kun taɓa ganin su kun taɓa ganin su da idanunku kun taba ganin inda suke bauta? to ina mana abin da bahaushe ga ce kalubale kure da duk wani mutum ya nuna man mutum ɗaya rak a duniyan nan bagulle wanda yake yake itikadin ubangiji sakan ali yana mutum guda ɗaya yana man masallacin da suke ibada haka kawai mutum ba don mota dauki abu kana faɗa baka yi baka ganshi bai da wujudi alal itlaq bai da wujudi amma kana faɗa kuma sai ya kai mace magana sai ce wai ma ya karanta shi wai sai an so ka su kashe kashe ko in samu wasu nan su kara mai dawa to wane ne kaza wai kuma ya karanta ne shi amma ba su da wujudi wa'annan abubuwan da ke faɗi bai san inda suke ba amma wai ya karanta ne a wanda ya tafi to don ka karanta abu Allah ta bi a kun kai mai amma abocin ilimi ne abinci za ka yi in ma an rubuta sai ka bincika ka ga cewa to a ina wa'annan suke zama zai ka ga abin mamaki kuma mutum wanda ya kamata ya zama abocin ilimi ne wanda aka yi masa tarbiyyar bincike ya tabbatar da abu kafin ya faɗi shine zaka je na faɗin wannan mu ba san akwai wasu gulla ba su da wujudi sabzab amma in akwai su to malamu sun ce ba musulmi ne ba suna matsayin najasa ne kuma za a mu'amalar addini da su in akwai su amma babu su nam a tarihi an ce akwai wasu mutanen da suka ce ma suka kira Ali bin Abi Talib alaihi salam suka kira shi da wannan suka ce shi ubangiji a tarihi an yakar amma su ba ma musulmi ne ba an fahimta nasara ne lokacin da ya wuce ambar za shi wani gari ambar duk lokacin da a lokacin da kiristoci ne a wancan zamani to aka ce sai ya ɗauko ƙoƙon kai ce a kawo masa ruwa a tasa sai ya sa sai ga mutum ya bayyana da fuskarsa sarai ya ce ina game da kai Allah ka gaya min ni wane ne kuma kai kai wane ne sai magana tas ya ce kai ne amirul mu'mini na wasiyin manzon Allah Ali bin Abi ya ce kuma ya ce ansa kuma ce ni ne kuma sarki wane wanda ni mulki yayi a kokon shi a amma wala mulki ya ce yau yau da rasuwansa shekara 250 ya ba da labarin yadda yake ya mulkinsa da sauran sai tunin nasara suna kallo suka ce a a a wannan hala isa ne wannan a isa ne ya dawo sai wani ya ce masa ai wannan ya wuce isa sai dai baban isa shi isa yana ta da gawa ne mutum yana ya mutu gashi ana gawa da tsokan jikinsa ya wannan ko wanda ya mutu ya tada kashin da ya shekara 250 ka ce mashi isa ai sai dai baba to a nan ne suka suka ce a taɓa a shi ne baba to da mamaki wanda shi da masu suke wa isa suna ce isa ubangiji ne ko suna kuma cewa yana da yana da ɗansa ce uku a ɗaya to da mamaki ne in suka faɗi wannan sun ga sun ce isa yana ta da gawawaki bayan mutum ya mutu ya tare shi to amma kuma yau gashi wani ya tada ƙashin da ya shekaru da rudu da yawa yi magana to a gabansu ne kuma to asalin magana kenan amma ba wannan kan wai an ci gaba ne da wa'annan mutane wannan aka ce kuma da yake shi amiru yana magana ne da abin da aka sanar shi yakan nananta magana cewa ma kadabtu wala kuzibtu yakan yawan faɗa wannan ma kadabtu wala kuzibtu ban ƙarya ba ba a ba wato ma'ana abin da nake faɗi abin da manzo Allah ya gaya mani kuma manzo Allah gaskiya ya gaya mani ni kuma kamar yadda ya faɗa miki ba to manzo Allah ya bashi labarin har wani abin da zai faru an ba cewa za su ce shi ubangiji ne ya bashi labarin har kuma ya gaya mashi abin da zai da su yace in sun yarda shi ubangiji ne a kasa wuta ce su shiga sai ko suka shiga suka kokone amma yanzu sai ka ga mutum ranar sisi zai iya ce wai wai wai wasu wai gula ka rasa shi ina ya kawai in kai mashi magana wai ya karanta wai da wannan ne za a yaƙe mu ai kowa ma bugulle ne ka san yanzu kowa bugulle ne ai kullum da ka ga suna suna suna ba sharrori iri iri sun ci ta yana mutane ku ba da kokari wasu da gangan suke kin gaskiya sai su ba da kokari muna godiya ga Allah ta'ala da bai samu a cikin masu taurin kai da jayayya da ƙin gaskiya ba wannan kuma ka roƙi ni daga wajen Allah ya sa maka fahimci gaskiya kuma ka bi ta Allah ta'ala ya aiko manzansa da sako ya isar da sako kuma ya umarci cewa bayan shi ga wanda za a bi bayan shi shi kuma ya ga zai ga mana saboda ya ga mana manzo Allah ma ya faɗi du'a in ma dinan goma sha biyu a jawabin gadar kuma ce ko sauran abubuwan da ban ga muku ba Ali zai ga muku ko zama ilmummukan da Ali ya koyar wanda shi ya rubuta da hannunsa yanzu haka da su masu masu da ankulun ce mana sahabi sahabi sahabi da za mu ce muku akwai wani sahabi da ya rubuta littafi cikin sahabbai kuna da littafin da shi sahabin ya rubuta ban sani ba kuna da labarin wani sahabi ya rubuta littafi to Ali bin Abi Talib ya rubuta littafi rubutu da hannu ya dangwala alƙalmi a tawada ya rubuta kuma yana nan da da hudubobin da yi da wanda shi ka san abubuwan da aka yi magana wani ya je ruwaito kila ma ya dan kuskure abin da ya faɗa ko amma wanda ka ɗauki alƙalmi ka rubuta na kai to shi akwai littafinsa muna karanta abin da ya rubuta da hannunsa shirya wanda gashi na haka aka ce har lokacin da mu'awa ya kashe ashraf sai ya ɗauki wasiyan da ali ya rubuta ma ashita sai yana duba sai marwan bin haka mace kana karanta abin da ali ya rubuta ya ce kai canka dabarori na hukuma wanda ba za a samu ba sai ana sai ce amma dai abin kunya ne a ce kana karanta rubutun ali sai ce ai za mu sanya zane za mu ce ba ali ne ya rubuta ba an ce an samu ne ta hanyar wani ruwaya muhammad bin abubakar ne babansa ya bar mace gado amma wannan wannan bai yi ba saboda shi alin da ya rubuta abin shi akwai rubutun a wajen bangaren mabiya alidin ba na wannan da ya ji hannun ma'auya ne kawai ba wato kenan za a bi amma sai a ce ba ali ne ba haka ma suka yi ta ma hadisai da dama wanda sun san hadisi hadisin kuma sun ga yana so suna son hadisin amma ba son ali sai su ce wani ne ya ruwaito ba shi ba akwai a mashi isnadi a ce daga wajen annabi haka in sun ji hadisi daga wajen imam ja'far sadiq wanda ba idan su jin ba wajen shi ba sai su yi masa isnadi in suna son hadisi sai dai ta su ce wani ne ya ji daga wajen annabi amma dai ba a ce ba a ce ainihin an ji daga wajen su an ƙi a karɓa daga wajen su su ne ahalar zikir da aka ce a tambaye su aka tambaye kowa ban da su sunar umar amur da aka ce abin aka bi kowa ban da su su ne sadiki nan da aka ce a rizabce su kuno ya yi walazai na amurta kula wa kunu wa kunu ma'a sadiki su ne wa'annan sadiki aka ce aka bi wasu aka ce ban da sadiki akwai wani mai mai ce wannan ma'abocin wannan littafin ina jin wannan ake ce mashi imamar musheki game a ya shahara da wannan ya ce shi wannan maganan ya ayyuhar ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin sai yana shekin magana sai ya ce ainihin lallai in kin da Allah ya ce kunu ma'as sadiqin to dole sadiqin din nan ma'asumi ne ka san amma sukan fasara shi da cewa kowa ne ne ma sadiq to in kai ne in kai ne zaka hukunta waye sadiq ai kafin shi ma zama sadiq Allah ta'ala shi ya ce ga wa'annan su da sadiki na su za ku su dole su zama asubu in Allah ya ce tambi mutum sai kuma mutumin nan yana iya kuskure kaga shi yana ce gaba kuskure ke to dole zai zama asubu su mai da kuskure tunda Allah ya ce tambi shi to dole sadiki da aka ce a kasance tare da su to kuma ni abin da ke bani mamaki shine a ya kai haddin tawatur a littattafan mutane sai dai menene suke bani riba suke da shi yanzu na ɓoye gaskiya alhali hukum ba ana ƙarƙashin mulkin banu umayya ba ko banu abbas ballan za ka ta za a cire maka kai amma har yanzu wai tun da dai an gino akan abu to a ci gaba a yi akan haka kar a canza tun da haka aka gada yanzu wannan zai canza mana daga abin nan faga za mu koma wani abu da duk mun shi ke mun gode ma Allah zai mun gode ma Allah Allah ta'ala ya sa ainihin ba muna musanta wannan bane kuma ya sa kuma ma alhamdulillah ainihin wannan al'amari ya fara bayyana da kowa da kowa yanzu mutane lokacin yanzu a zukata suna ta karkata ya zuwa ga fahimtar gaskiya na musulmi da nau'in da ba musulmi ba nan ma inda ba musulmi suna karkata ya zuwa duba musulunci su kuma musulmi suna neman su yaye su gano hakika na gaskiyan magana suna kokarin su kawar da waɗansu abubuwa wanda ke da aka shuka su aka kaga kenan ba da jimawa ba al'amarin gadar ko an ki ko an so walayan amirul mu'minina zai yaɗu ne insha Allah wa rabbi mutane za su gane cewa lazim ɗinsu ne cikin wajibobin su ne na imanin su su itikadi da walaya wilaya a dunkule yana cikin muhammadu rasulullah amma a warware ne domin shi annabi kamar an taɓa tambaya amirul mu'minin aka ce da mai ba za ka kira ya zuwa ga kanka ba sai ce ai shi wasi ba ya kira ga kansa annabi ne yake kira ga kansa shi annabi ne yakan zo ya ce ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum annabi kenan an aiko shi zai ayyana kansa cewa shi an aiko shi to amma wasiyi ba cewa kan yace shi wasiyi shi annabin da aka aiko ne yake cewa baya na ku wannan saboda haka a imanin ka da annabin ne zai sa ki wasiyar ba wasiyi ne zai ce a zuwa bishi ba an fahimta in dai ka imani da annabi sai in ba ka ma da labari sai ka yanzu ka sami labari cewa ashe annabi ya ce in ba shi nan ga wanda za a bi to me ya hau kanka yanzu shi ne in dai ka imani da wannan annabi abin da ke nufi kenan saboda ka shi ba sai ya kira ka ya kansa ba imaninka da annabi ne zai saka wasi to a cikin ausa ya ba su kira da kansu suna isar da saƙon annabi ne in ka imani da annabi ne za ka bi su to da fatan Allah ta'ala ya maimaita mana yana mana na shekaru masu zuwa cikin ƙoshin lafiya da yawaran arziki insha Allah al'azim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin